بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a kamar takwas ga watan Rabiul Awwal hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1448 a kalandar miladiya kuma 21 ga watan takwas 2026 to kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta juma'a muna karatu ne a cikin wannan littafin mai suna a duniya zildon za'il duniya inuwa ce mai gushewa mana duniya ba wurin zama ba ce duniya wata 'yar makurda ce ko wata 'yar mashiga ce ko wani wurin tsallakawa ne da kowane mu zai zo ya maza ya tsallaka shikenan ya ci kasuwar shi ya wuce sai kuma a ga mene ya aikata na kyawawan ayyuka don ya samu kyakkyawan sakamako da shi me kuma ya aikata na munanan ayyuka waɗanda kuma bai yi dacen samun gafararsu ba da abinda kuma ya dace da suna mummunan sakamako ko azabar wuta idan Allah bai afuwa ba wannan shine darasinmu na goma sha shida kenan a jerin darussan littafin daidai ina ne za mu tashi ko wanda ya sa alama ke shafi ashirin da tara ko wahadul kasiri ko e wahadul kasiri min naya yasifu wa auku ibn abdullahi hina ma kan yake cewa wahadul kasiri minna yana koro mana maganganun da ko zantukan magabata game da yadda suke kallon duniya da yadda suke siffanta ta da suranta ta wani lokaci kuma da yadda su nagartattun bayi na Allah suke kallon duniya idan ta yi masu kallon shawaraki to kafin ta yi masu sun mata to ya suke kallon ta ya kuma suke siffanta ta yace wahalul kasiri minan nasi halin da yawa daga cikin mutane mutane anan zai koma zuwa ga musulmi kenan to halin da yawa daga cikin musulmi yadda yake kasancewa minna daga cikin mu to shine wanda yasifuhu auf ibn abdullahi al-azdi bai rubuta al-azdin ba amma ya shahara da haka eh shine wanda Abdul dan Abdullahi Al-Azdi ya siffanta mana shi ya rasu hijira na da shekara 65 ina cikin mutakaddimu na kwarai sosai kina ma kala lokacin da yace inna man kana qablakum to yanzu ga halin mutane yana siffanta mana wayya magabata na kwarai suka kasance game da duniya ada to wai mu kuma yanzu ya muke da mu da duniya to shine yake cewa inna man kana qablakum lalle waɗanda suka kasance kafin ku kanu sun kasance yaj'aluna lid-dunya ma fadala an akhiratihi suna sanya wa duniya ne abinda ya saura bayan sun cire na al'amarin lahirarsu su magabatan ya samu naira ɗari yanzu sai ya fara kiran lahira ya ce da me da me na ki ban budget ɗinki in ta kwashe takwas to raguwar takwas ɗin ba zai ce ma duniya ban budget ɗinki ba akwai zai ba ta biyu ne yi maneji su magabata haka suke yi komai ya shigo lahira ke fara cire budget ɗinta in ta gama cire budget ɗinta ɗan raguwar shi za a ba duniya ba tare da an tambaye ta budget ɗinta ba abinda ya sa ba sa tambayar duniya budget ɗinta duniya ba ta da hankali duniya ba ta da hankali kuma ba ta da godiya kuma sanda ka bayar kadai kake da kima to shi yasa tunda sun fahimce ta to bari su yi mata yadda ya dace da ita ai so da dama kagan karanta mutum yaren da yake ji ne to sai su ce to sun samu goma lahira ta kwashi takwas saura biyu duniya ga biyu ya manage dan ko duka goman ka ba duniya za ta ce maka ba zai isa ba to ko za ka dan ciwo bashin wata biyar ne ka hada sha biyar kenan kuma a sha biyar din ma in ta gama lashewa can za ka saci jinta tana gulmarka wai kana mata kwauru kaji muguwa fa ta fi son goma ka samu ta ziga ka ciwo bashin biyar don ka tashi a daure kuma ta je tana yaya ta kawai kai makeke ne to zuma gabata da yake san fahimtuwa ce ce duniya wato kamar ka iya cewa ko irin abin nan ne na su sun girme duniya a tsabar wayo mu kuma ta girme mu a wayo eh su sun mata na ɗan tsakon hausa ne kyar yake kallanta to yace wannan shine halin magabata na kware game da duniya yaj'aluna lid-dunya ma fadala an akhiratihi suna sanya wa duniya abinda ya saura bayan sun cire na hidiman lahira sai yake kallon waɗanda suka ce ya siffanta musu halin mutane yace wa innakumul yawma amma ku a yau ka duba fa ya da su hijira na da shekara 65 karni na farko to amma ji magana da yake faɗi yake cewa amma ku a yau taj'aluna li akhiratikum ma fadala an duniyakum kuna baiwa lahira ne abinda duniyar ku ta rage ita lahira kuma in ka kira ta to ainan ne fa ka'ida da aiki da ka'ida yake wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah ita da lahira kenan kama wala tansa nasibaka min ad-dunya aka iya kawo mata ce to lahira gashi 2000 aka samu za ta iya cewa cire 200 ka share gadada amma in ka ba duniya duka sai ta sa duka ka share gadada an jima ciki ya baci a nema na magani ma a rasa sannan kai ba sadaka ba kyauta ba alheri ba sauke wajibi to su tunda sun gane sai ce lahira gashi abinda muka samu sai ce to cire kaza ka dinka riga mana cire kaza ka wanke takalmi ya fito fes duk ba ba laifi kai wannan inna allaha yuhibbu an yara asara ni'mati ala abdihi to ka san da lahira za ta cire duk tana kallon waɗannan sai ce amma ku yanzu yana samun dubu biyu sai ce duniya me za a yi sai ta ce mashin mai caji na miliyan ɗaya to kai da ka samu dubu biyu ta fara baka bil ɗin mashin kafin ka gama rubuta mashin ɗin kuma ta kawo maka wani lissafin iska kuma akwai ma kaza kuma akwai kaza kuma akwai kaza ita tsiyar duniya kenan wa ma hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun najtinabuha haka ne ce wato duniya ba abin da ta kama da shi irin mushe wanda ba zai ciwu ba wulakantacce mai wari alaiha kilabun hammuhun nastizabuha karnuka sun kewaye mushen kowane kare na so ya yagi raban shi yan duniya su ne karnuka fa in tastanim ha kunta silman li ahliha in ka kaurace mu wancan mushen zaka zauna lafiya zaka zauna da yan duniya lafiya wa in takata ribha amma in ka matsa ka ce kai ma sai ka ɗiba mushen na za a ka kilabuha waɗannan karnukan duniyan sai sun maka haushi kuma sai sun cice ka kuma baka da gaskiya to wannan maganar tana na cikin tazkiratul huffaz lokacin da yake tarihi shi wa ma narahu al-yawma abinda muke gani a yau min badlil awqati na bada lokuta wal juhudi da ƙoƙari da dagewa wal akhdi da karba wal ata'i da bayarwa wat tadqiqi da dogon nazari wat tabhisi da taka tsantsan ko tantancewa zai iya bada ma'anar at-tamhis to li ajli dunya wanda ake yin shi dan duniya la wajadana al-ajaba wallahi da mun ga abun mamaki abinda yake so ya ce anan galiban mu a yau in kaga mutum na ba da isasshen lokaci ba aikin lahira ba ne ba aikin lahira ba ne akwai wanda zai iya yayi haƙuri ya rika bin wani fim mai dogon zango duk sati awa daya har shekara biyu a jere bai taɓa misin ba amma bai da karatun da ya taɓa bi na wata shida a jere bai misin ba duk sati so daya bai da wani wuridi da ya iya wata shida kullum sai ya yi kullum zai karanta izu biyu da asuba bai taɓa wata shida yana yin haka ba kullum zai shafa'i da wutari bayan isha ko cikin dare ko kafin alfitar ya hudo bai taɓa haɗa wata shida yana yi ba kullum kaza kullum kaza in ka hararo to amma al'amuran duniya ya ba da lokaci wal juhudi da dagewa يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون in dai harkar duniya ce zaka ga sun san komai amma da ka zo abin lahira ba ka tabus sannan wal akhad sun iya karba in dai dan duniya ne wal ata sun iya bayarwa wat tadqiqi da dogon nazari kafin ayi al'amura zaka ga wani kullun sai an cuce shi a addini shi in ce sai an cuce shi ba mutane ba domin annabi ya ce mana ku yi taka tsantsan da shedan kada ya rika muku sata a sallah mafi munin barawo shine shedan in yazo satar sallah in yazo da an fara sallah sai ya wabce ka sai ya hada ka da wani abun duniya yayi maka sata kenan yayi maka sata kenan yanzu da ce duk sallah in an gama wanda ake karatu a bayyane mala'iku ba ma mala'iku ba jami'an tsaro da manyan makamai su tare kofar masallaci ce sai kowa ya faɗi surar da liman ya karanta a raka'ar farko kuma fatiha da surar da ya karanta da wace riwaya yayi da wace dariƙa wace irin madda yayi duk wanda bai yi ba a wuce da shi to da mafiya sai dai a ce don haka ne to kawai a daga masallacin mana a zazzaga a asel da yan ba sa ba halli man din shi ma ya ka gama kace a karama kallah wai bayan fata mai karanta wata sura ma ko na karanta shi kanshi ya bi ta kan suran ne alhaakumut takathur hatta shi a ciki eh alhaakumut takathur hmm dukiya ta shagaltar da ku ni ne baban ku haka yake so ya ce dan dai ba ta qur'ani ne shi yasa bai faɗa ba dukiya ta shagaltar da ku to har da liman da lokaci sai ce shi bai san me ya karanta ba shi yasa za ga lokaci da liman din da mamun din duk ba su tare da Allah magariba akai raka'a biyar liman bai gane ba mamu ba su gane ba masallaci ya cika har waje sai wani masabuki ne yace ya fahimci shi dai ya hango an dago daga ruku'u kuma ya zo ya samu raka'a uku har za a ƙara daya wallahi shi ne ya dan yi alam waje ne ya ce kuma ni ma fa na ji a ciki na ba kaman fa au to kada kuma in dai yi kaga kawai to za ga mutum ya ya yi dogon nazari kafin yi abubuwa shi yasa za ka ga asarar da muke yi don ga lahirarmu ko ɗaya bisa goma ba ta kai ba na abin nan na asarar da muke yi don duniyar mu amma na asarar da muke yi a lahidan lahirar mutanen ninka amma asara a duniya wannan za ga mutum sai yayi dogon tunani yayi taka zanzan yanzu zaka ga duwautar mutum duk yadda kake kallon shi sahuhu ba wanda zai shuka maka masara yanzu ko ya kwana 40 ci saboda shegen wayo gare shi ya san ba za ta yi ba amma zai iya sallah bayan kuma lokacin yinta ya wuce kuma ya san ko yan arba'in ce sallan ma ba za a karba ba amma haka zai buga ta in kai mai magana ce Allah mai gafara ne mai jin kai ai to ka shuka masara ma mana yanzu Allah cikin ikon shi za ta iya yi daidai ta fi kama da ba za ta yi ba ba ta yi ba dama ka san za a rina to za ga mutane sun zo suna dogon nazari wattamhisi da tantance al'amura kafin su kutsa zai bayar da kuɗi ne don wata harka zai sai wasu kaya ne sai ya yi dogon nazari wata tafiya zai yi wani al'amari zai yadda yi da wata ƙungiya wasu mutane zai zauna da su yaya yaya sai dogon nazari da ajiyar duniya domin duniya ya ce wallahi da za mu yi la'akari da mutanen mila waje da na la'ajaba da mun ga abin ban mamaki ya ce hatta innal ba'aza kai har ma wani sashi na mutane law arada shira'a hajatin haqira da zai nufin sayan wani abun bukata kaskantacce dan abu ne na bukata kaskantacce wanda ba wata darajar kirki yake da shi ba amma duk da haka ashghala nafsahu ayyaman adida zai kwashe kwanaki masu yawa yana ta nazari yana ta shawarwari yana ta tuntuba ya iya yin kaza kuwa ya iya yin kaza kuwa da Allah ragon nan da wani ke kiwo kana da zainawa rago ba zai siya ilayya amma sai ya sati yana shawara amma ya kasa zama yayi shawara akan ayyukan ibadin shi yace wa aza amin awqatihi sa'atin samina kuma da ya bata lokutan shi na awoyi masu tsada da daraja shi dan adam inda zai nazari bai da abin da ya kai lokaci saboda dukiya ba za ta iya siyan lokaci ba amma da lokacin za ka iya samun abin da dukiyar za ta iya sayowa ko fiye ma da haka to dan adam bai da abin da ya kai mashi lokaci to mutum sai ya rika kallon ya zai rika rarraba lokutan shi duk magabata in ka karanta za ga yadda suka ba lokaci muhimmanci wanda wannan ba lokacin muhimmanci shine muke cin gajiyar shi a yanzu lokacin kaza lokacin kaza sun tsara komai in ka duba kimatun zamani inda da ulama na abu fata abu gudda za ka ga abubuwan ban mamaki shafi 200 ne da wani abu littafi amma yadda magabata suka rika mutunta lokaci yadda suka rika mutunta lokaci minti ɗayansu baya tafiya iska kai inda kake ga za su sha wahala sai su kirga shi a matsayin ni'ima ko ya lokaci yake sai sun ci gajiyar shi to yake cewa amma wannan mutumin cikin kaskantaccen abin da bai taka kara ya karya ba sai kaga yana ta shawarwari yana ta dogon nazari wani ba zai sai kaza ba kaza kawai sai kaga yana ta kiran kasuwannin kauye wai kaza haka mai dan girma za ta kai nawa in ka har hada kudin da ya kona da cin da bata wa waɗancan mutanen lokaci da ya yi da yana daga cikin ladubban waya ka riƙa la'akari da lokacin mutane da lakaci shi yasa kwata-kwata a ladabin waya ba a yadda da dogon kira ba duk wanda za ka yi ma dogon kira sai kai mai message ya baka lokacin da za ka kira shi don za ku yi doguwar waya amma haka kawai ka kira shi yasa za ga wanda suka fahimci waya ba ma a doguwar hira assalamu alaikum assalamu alaikum kai ka faɗi sakon kudin ka ma sun huta to balantana kuma ka ɗauko wasu dogayen zantuttuka to wanda ya san kiman lokaci ba zai bata shi cikin yan tunanin abubuwa yan kaɗan ba ya ce walau ra'aitahu fil masjidi irin wancan mutumin da ke waya ƙauye ya kira wani ya kira dillali kaza ya ɗauki hoton abin ya tura wani wannan kana ga kazan nan za ta iya yin nawa ni fa kaza suka ce man ina gudun fa kada su cuce ni ne ashe tuntuni shedan ya cuce shi tuntuni shedan ya cuce shi kuma yanzu kalla wata falsafa ta Abdullahi dan Mubarak wato in ka je lahira ko ko ladar ka za a diba a ba wani to a ba wanda za ta ma amfani a ba wanda za ta wa amfani kuma ko zunubin wani za a rago a sa maka ai ya kamata a rago zunubin wanda shi rage zunubin zai mai amfani kama ni ka koma gefe ka kwalmade shedan ya tuce ka kuka hade gaban Allah da shedan shi dai bai da ladan da za a baka ko sai dai kila yana da zanubi ai yana ma da zanubai ko to sai aka dibo zanubin shedan aka baka to shi ko me zai rabu da shi shi dai wannan ba zai rage shi da kai kai kuma ya maka illa dama manufar shi kenan to yace da zaka ga irin wannan mutumin da ke da bin kwalkwafin al'amura a masallaci la ra'aita nakara salati da kaga kwankwafi a sallah yadda ka san tsuntsaye na cin abinci kwas kwas kwas kwas kwas haka zaka ji ya kammala da karatun Fatiha ya kakkada sura da da nagama ko nibra kawai sauti ne zaka dan rika ji kamar ka gane me yake cewa yace kuma wa adama lihtimami da ka ga rashin kula da ba da muhimmanci bi ruku'iha da ruku'in sallar wa sujudiha da kuma sujadarta da ga sujud ruku'un babu kyau sujadar ma babu kyau bal kai da ka ga wa musabaqatal imani rigar liman har liman sai kaga ya riga kafin liman ruku saboda di ya kosa a yi shikenan yanzu na a masallatan mu duk ko anan kofin duk ba ana da su ba limami ne ba an zo sallar magriba yana karanta wadduha was sama'i wat tariq sabbih isma rabbikal ala ala taka hadithul ghashiya suratul infitari wani wai shi wayayye ya koma gefe yana ta fada wai bai ƙara bin shi sallah eh wai wai an matsa mashi cikka wannan shi yasa ma Allah bai wuce a zamanin annabi ba ya san tataccen dan duniya ne shi yasa aka yi nesa da shi da annabi kuma shi bai shauƙin ya haɗe da su akwai littafi guda wanda ya tattara daɗewar magabata a sallah yanzu al-imamu al-kisa'i in zai fara isha zaka iya zuwa Kaduna ka dawo a lafiyayyen mota yadda aka gyara titin nan zai iya maka awa biyu bai gama ba dama zaka bi shi ka shirya zaka bi shi ka shirya za iya gyara shinkafa a dafa ta ta dahu ta huce bai gama sallah ba in ko fara azhar a to alaran ma ne kuma ba mai korafi in ya in bai maka ba kawai lallaba akwai na irin ka akwai su fijo akwai jet akwai su yar faki ba yawa ba daga duk akwai da akwai ma yan sai ta bushe ko waki musalata yan kalakatu eh in ya tsaya kyam sakan goma sai ce ya gama waki musalata aka ce kaga shi wawan bai ma fahimci larabcin ba hakim aka ce kama ya ƙumu a kama ya ƙimu a kama ne nan wurin fi'ili madi ne da ziyadar abin nan alhamza to shi haka yake tsawaita sallah kuma idan ya yi narkewa yake a cikin sallar shi zai narke a ciki haka sahabbai za ga sun koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa arihina biha annabi in yayi tafiya ya gaji yayi aikin wahala ya gaji gabban shi suka fara ciwo sai kira Bilal arihna biha ya Bilal Bilal a samu a kira sallah mana mu fara koma huta su a sallah suke samun hutu saboda dadin ganawa da Allah mu kuma mai kiran sallah lokaci fa yayi kira ta kawai a dan yi kowa je gida ya huta shi yanzu sallar ce jaraba shi mafi girman fitinar da Allah ya jarabce shi da ita mara kyau da aka wurce shi da sallah wato wato yan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ko za ka ran nan ina jin wani na cewa shi yana ta ƙara godewa annabi Musa da ya ta ba annabi shawara ya koma a rage sallah ai maganin ma da an ban mu da ita wai shi ga biyar din ma yadda ake manejin su da kai annabi Musa Allah mai ilhama ya gama gano mu shi annabi ana ba shi hamsin ya ga aikin alheri ai abin alfahari ne a ce sallan mu ta fita kowa yawa yadda muke kuntum khairar ummatin dinna amma annabi Musa ce mashi ina ai kawai koma ba wani wai kana ga ko za su iya wallahi bai ce mashi haka ba ya ce ina da tabbas mutanenka ba za su iya ba ni na jaraba mutane kaga kuma akwai hali halaye da ake tarayya ya koma aka dawo da su 45 da ce ina kai haffa da suka dawo biyar din annabi Musa ce mashi ka koma ba za su iya ba kuma wallahi gashi ba iyan ba yanzu fa koya aka yi ruwa masallatai ba sa cika ba ga asibin kwanan nan ba ba a fitowa da kai mutum magana wai ruwa ake yi amma da za a yi mashi text zai karɓa wani sako zai fita kuma a daidai lokacin wani na gona na da shi wai ya fita shi kana yana yi amma shi wancan ya aka bai fita sallah ba ai yana gudun mara ne yana gudun kaza ne to za ka ga wasu suna rigar liman yu'addiha bi ghairi khushu'in yana yin sallan nan ba tare da tsoron Allah ba wala tara minhu dumu'a har ma baka ganin hawaye daga gare shi yanzu zaka iya ganin masallaci ai ai watanni ana sallah waye kuka a sallah bayan kuma abinda zai saka kukan akwai shi balli yanzu na dana nan duk abinda ya sa magabata kuka akwai irin shi da mai kama da shi a yanzu kama mai yasa su suke kuka sai ga abu kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dauko karatu kuka ya hana shi kuka ya hana shi ci gaba da karatun sai yanke yayi ruku to yace mutanen mu a yau inda al'amarin duniya ne za ga an tsaya an tantance amma al'amarin lahira zaka ga ba iya tsayawa a tantance yace fal kathiru minan nasi da yawa daga cikin mutane mahamumun zaka ga yana jin tsoron masifar da za ta same shi in an ce alhammu shine fargaba da yawan mutane za ka kullun suna cikin fargaba na shuka kaza ko na sayo kaza ko na fara gina kaza ko na auri kaza ko na aurar da kaza ko ina da kaza to ba a kyautata wa Allah zato shi kuma Allah yana cewa ana inda wanne abdi bi duk inda ka aje ni kake zato na ina nan a wurin kana man zaton alkhairi kana tun zaka samu alkhairi ina nan zan zo maka da wannan alkhairin amma daga sadda ka muna na Allah zato shikenan sai ya baka da munan zaton ka sannan magmumun wasu mutanen suna cikin bakin ciki alhammu fargabar masifar da za ta zo ta sami mutum magmum bakin ciki wata masifa da ta samu mutum ta wuce ta bashi da barbashinta yace fi umuri duniya amma wannan bakin cikin duka cikin al'amuran duniya ne za ga wani hankalin shi a tashe ya kasa zaune ya kasa tsaye me yake fara sai faɗa maka wani abu ne na duniya ai wannan abin na duniya ko da ka kwantar da hankalinka zai zo ya wuce kuma wane dare ne je mage bai gani ba duk abinda zaka hararo yanzu an yi wanda ya fi shi an yi wanda ya fi shi ko magabata sun yi rayuwa da shi kuma sun mayar da al'amarin su ga Allah kuma ya zo ya wuce to amma wannan shi zaka ga ya shiga damuwa wala ya taharraku lahu sarafan wala ya taharraku lahu ya rubuta wala ya taharraku lahu tarfun bai iya motsa bai iya kimta ido mana bai damuwa kwata-kwata idza fatat mawasimul khairati idan tarurrukan alkhairi suka wuce shi baya damuwa zaga ba ma ya bibiyar ayyukan alkhairi a matakan duniya baya bibiya me ke faruwa amma na sharri na badala na lalacewa di ya san su an yi kaza na alkhairi an yi kaza na alkhairi baya iya hararo haka balantana ya ce to ai an abin nan an an abin nan mutum zai fatar alkhairi ga wanda suka samu alkhairin ko kuma shi ya roƙi kawa kanshi Allah don samun wannan alkhairin zaga abubuwa da yawa suna zuwa su wuce yanzu ka samu musulmi littafai nawa aka yi a shekaran nan waɗanda suke da matuƙar muhimmanci ga al'umma akwai na hausa akwai na larabci akwai na turanci akwai ƙanana akwai manya ba ma sani ba wani ma ko scrolling ya zo yana yi a facebook da ya zo shafin da ya ga an sa kwaban wani littafi zai ma zai wuce minti biyar a mai sakan biyar ba zai iya bayarwa ya karanta sunan littafin ba ma balantana ga mai ke faruwa balantana kaza balantana kaza amma mawasim na sharri da badala da wasanni wannan nan da nan ne zaka ga an yayata mutum ya nuna shi ma ya sani kuma yayi bibiya to haka yace yace mafiyon mutane haka suka zama ya'lamuna zahiran min alhayati dunya aw sa'ati taharril ijabat ko kuma lokacin da ake kirda dan amsar addu'a zaga mutane ba a mayar da hankali daga gama sallar juma'a har zuwa faduwa rana akwai wani lokaci a wannan tsakanin duk abin da bawa ya roki Allah zai bashi amma ba a haddada lokacin ba to so nawa ka tsara cewa wannan satin daga sauka masallaci har zuwa karfe uku zan zauna in ta zikiri ne in ta ambatan Allah wata juma'ar in ta zagayo kuma daga uku zuwa la'asar wata juma'ar kuma daga la'asar zuwa karfe biyar wata daga biyar zuwa shida wata daga shida zuwa bakwai walalla a ciki dai mutum zai samu dace da wannan sa'a mai daraja to za ga wani ina wannan bai dame shi ba shi ba damuwar shi bace yana ga kawai dagewar da yake yi da himmar da yake mayarwa yana ga kamar su ne mafita ya ce tarahu lahiya za ka gan shi kullum cikin wasanni sahiya za ka gan shi a rabkane sharida za ka gan shi a watsa ba ajanda bai da tsari bai da ajanda bai ma san me zai yi ba ko tunani ba zai zauna yayi na yadda zai kawo kanshi alkhairi ba na yadda zai kawo ma wasu alkhairi duka ya zama sharit shine wanda yake a watse kuma shi musulmi mu an mana tarbiyyar mu zama komai namu a tsare ne komai namu ya zama yana tsare ne mana duk abin da zai same mu ya cin mana da tsari ba sai abu ya same mu mu fara tsari ba yace yajma'u zaka ga mutum na tarawa wa ya tsarahu yana wurgarwa yana watsarwa yana zubarwa wa yazidu abin na karuwa wa yankusu kuma yana raguwa wa ka anna yawmahu alladhi yamurru bihi sayaudu ilayhi kai ka ce wannan yinin da yake rayuwa a cikin shi zai dawo mashi wata rana wa aw shahruhu alladhi ma ba sayarju ilayhi ko aw shaharahu alladhi dan wancan ka annan ne wa auka anna shaharahu alladhi ma za ta sayar joyile ko kuma kamar watan can da ya wuce zai dawo mashi alhali har abada sai riga sun wuce ba za su dawo ba to amma dan me baya cin gajiyar su dan me yake tarawa kuma ya watsa ya kara ya rage bayan ba haka ya kamata yi ba shine yake cewa waqala bindar yatahaddathu an Yahya ibn Sa'id wani malami da suke cewa shi Imam al-Hafiz Abubakar ibn Muhammad ibn Bashar al-Abadi al-Basri shi bin Dardan ya rasu tsaran al-Imam al-Bukhari ne sun yi karatu duka wajen wajen bajimin malami al-Allama al-Hafiz Ali ibn al-Madini malami al-Imam al-Bukhari shi ma malami shi ne su da aka shi wannan tsakanin shi da rasuwar shi da taliban bukari ta zarar shekara hudu shi wannan ya rasu 252 shi kuma liman bukari ya rasu 256 amma dai mu'asirai ne abokan juna ne kuma shi din ma gwani ne a hadisi kuma ana kirga cikin nagartattun bayi ma'ana nagartattun mutane a babi na riwaya mutumin basra ne to wata rana ya zo yana ba da labari ay yahya ibn sa'id game da yahya dan sa'id to muna da yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id da dan yawa in ka dauko waɗanda suke rubutun tarihi waɗanda suke jera masu suna iri daya zaga akwai yahya ibn sa'id al-qattan akwai kuma yahya ibn sa'id al-ansari shi Yahya ibn Sa'id al-Ansari shine babba ya rasu tun hijira na da shekara 148 shi kuma Yahya ibn Sa'id al-Qattan wanda shine a nan wurin to shi kuma ya rasu hijira na da shekara 198 tsakanin shi da wancan shekara 50 cif to da ka ba mu'asiruna bane ta kudda kudda haka amma an kan lura za ga akwai tazara kenan lokacin da tazara da ke tsakanin shi al-Imam Al-Hafiz Abubakar ibn Muhammad al-Bashar Bashar da wannan tazara ce da ta kai shekaru kusan 50 ka iya cewa kamar shi wannan yana yaro shine yake cewa ikhtalafa ilaihi اختلفت عليه 20 سنه فما اظن انه اختلفت كي اختلفت اليه 20 سنه shi bindar yake cewa na rika kaiwa da komowa a gidan Yahya ibn Sa'id al-Qattan har tsawon shekara 20 ina neman ilimi tsawon shekara 20 na zama kamar dan gida amma bari ku ji fa ma abunnu annahu asallaha qattu a abinda nake kyautata zatan a shekaru 20 nan bai saba ma Allah ko so ɗaya ba ko ɗaya bai yi zalibi ba ko so ɗaya wannan ni ga nauni ni ga nauni wala Allah kafin nan ma ba ma wala Allah haka yake sai to ka ji rayuwarsu amma a haka za ga sun zo sallah suna ta kuka wani kuma mu yanzu bai da komai na wa'in na je makabarta yana dariya yana dariya ma a yi tun da dai ba shi ya mutu ba ko wani maka yana can aishi ya cika sakaci ne kana da kudinka kawai zai ka zauna likitocin najeriya su ta gwalgwala ka ta yi likitan wajen ma yana mutuwa kai da kake ca lajegun likitan waje nawa aka je aka dawo da su har gwamna kwanaki shekara hamsin da wani abu aka dawo da gawar shekara hamsin da wani abu kaga zaga ya bai ma isa mutuwa ba amma kun da an riga an ɗibo mashi iyakar su kenan kuma ba wanda ya isa ya ƙara to ya ce na rika kaiwa da komowa a gidan yahya ibn sa'id al-qattan tsawon shekara 20 fama abunnu annahu asallaha qattu ban yi tsammanin ya saba wa Allah na abin da yake shekaru 20 ba ban yi tsammanin haka ba sai dai wannan asarin malamai sun yi magana akai duk da cewa shi bindar malamai suna ba shi shaida kwarai da gaske ai mutumin kirki ne nagartacce ne amma akwai wani malami da yake cewa shi Abu Hafs banda ba, ba Umar ba yake cewa na rantse da Allah annabin daran wannan malamin yakzibu fi ma yarwi ayyah ibn al-Qattan in ne riwaya yayi yace maka daga Yahaya dan Qattan ne ka shiga a hankali kamar Ismail ibn Ayyash ne sai ce in yi riwaya daga mutanen Hijaz to ka bi a hankali ma in yi riwaya daga mutanen Sham kai tsaye ka karba saboda wata matsala da ta faru aka gano haka to shi ma nan in dai riwaya zai yace maka ayyaji ko kuma daga Yahya ibn Sa'id al-Qattan malami suka ce a sa mashi alama wannan kuma dama ana samu zaga malami duk an yarda da riwayoyin shi sai malami ɗaya ko biyu sai a ce duk riwayar da yayi daga gare su kar a karba ko kuma idan ya yake sarrahawa bin hadisi kuma a lokacin da yake sarrata ta hadisin yake cewa haddathani ko haddathana ko akhbarani ko akhbarana kuma aka samu akwai wani a isnadin to akwai tadalisi akwai magudi da ya kulla to malamai duk sun tantance wannan dan baiwa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya kuma hadisan sun samu kariyar yace akhil muslim ya kai dan uwa na musulmi sai kawo wata waka eh kamar abin da suke wanda laraba na bashi muhimmanci a samu baituka na waka saboda fa'ida da suke da shi da tattara ma'anoni da yawa a ɗan takaitaccen lokaci inna min albayani da sihira wa inna fi shi'ir la hikima ko inna fi shi'ir la hikima inna min albayani la sihira bai ce gaskiya a cikin waka fa akwai hikima karatun da ba zai haddatu ba amma aka mayar da shi a waka ya haddatu yanzu ga waɗanda suka haddace shatsibiyya da farshul huruf ɗin ta Allah kaɗai zai iya kasu miliyoyi ne a duniya to amma da za ka zo ka fasa ta ka ɗauki farshul hurufin ka dawo da su rubutun zube ba zai haddace ba ba zai haddace ba amma kana mayar da shi waka wannan ya haddace ya ya ya haddace duk ƙarin ma da aka yi ko ma mai biyo baya duk ya haddace banda ita ma ya haddace tsaibatun nashar banda ita ma ya haddace kaza akwai turra ma kaza akwai ihmirar akan kaza ma akwai istidrakat ma na wannan duk ya hada ya haddace kaman alfiya ta ibn malik a ka'idojin a haka sai dai ka haddace ma'anonin amma larabcin zai maka wuya amma da ana zuba ta a waka shikenan sai ki dubu biyu da wani abu sai ga mutum ya haddace daga farko har ƙarshe yana yi ma yana jin daɗi yana kada kafa abin ya kai mashi to a waka kenan to da yawa za ga ana kawo baituka don su kunshi wani sako mai muhimmanci da zai amfanar da al'umma yake cewa wani mai hikima yana cewa isbir ala mazadil idlaji wa firrawahi ala sa'ati wal bukri la tatjiranna wa la ya'jizka matlabuha falhammu yutlifu bainal ya'qub falhammu yatlifu bainal ya'si wa zajari inni ra'aytu asalin baitin akwai wawun anan wurin wafi ne in ma ka cire wawun nan zaka ji baitin ya kare amma in ka ce inni ra'aytu fil ayyami tajribatan ba zai hau awan ba amma ka ce inni ra'aytu wa fil ayyami tajribatan lisabri aqibatun mahmudatul asari wa qalla man jadda fi amrin yatlubuhu shi ma gaskiya awan ya kari shi yasa suka ce asalin ta haƙiƙin baitin wanda suka yi ta haƙiƙin baitin suka ce ba ya tsulubuhu ba ne yuhawiluhu ne dan baitin ya miƙe asalin baitin shine wa kallaman jadda fi amrin yuhawiluhu wastashaba sabra illa faza bis zafari yake cewa isbir kai hakuri ala mazadil idlaji akan radadi na tafiyar dare saboda in dai za ka rayu da dagewa da himma sai kai tafiyar dare a ga ɗaliban ilimi ai dole ta yi tafiyar dare ya sa annabi musa duk da gatan shi da aka tura shi wajen wani malami a majma'ul baharaini da kanshi yake cewa laqad laqina min safarina hadha nasaba ba mu abincin mu atina ana. kawo abincin nan mu ci Allah mun wahala a tafiyar nan mun wahala tafiya ce ta neman ilimi ba haka rayuwa take jimillar rayuwa ma kusan sai an wahala walai sakti sabul mali duna mashakkatin tahammuluha bal ilmu kaifa yakunu ko dukiya kaga mutum ya tara kar ka tambaye nawa ne jare shi ka tambaye shi ya aka ya tara tabbas an yi wahala dan ko maka dai ba a ruwan kuɗi ko maka ba a ruwan kuɗi saitin ka'aba in ka je yayyafi za ka dana yi da ruwa saitin ka'aba can ne dai muke tsammanin gila riyalai ko daloli ko ta rika fadowa saboda ya fi ko ina daraja amma ina da aka sai an zagaya da ce wahala ta tara dukiya ba karamar wahala ba ce sai an yi juriyar gaske ce to fala ilmu kaifa ya kunu to shi ma ilimi kuma ya zai zama shi yasa shi ya ma gaji dama sai an wahala gaba daya ka'ida sai an wahala kana yin hakuri da wahalhalun da ke ciki to kuma duk za su zo su wuce za ka zo ka sami sauki abubuwa su zo su daidai shikenan ɗaya da zama ma kaman ba a yi waccan wahalar ba amma idan aka gaza aka ƙi juriya to shikenan sai al'amura kuma sai su zama wani iri shine yake ba mutane shawara yake cewa isbir ala mazadi almazadu almazadu shine alalamu radadi ko wal karahiya tsakyamar abu zaka je baka san abu amma haka in ka bar garin ku kai tafiya dole shi zaka ci yanzu ka je ka je inugu in ba saba abincin da zaka ci ba wanda kake ka saba bane wanda ka saba bane ka tafi benue yankunan tibi da idoma ba za ka samu aida abincinmu na nan ba ko ka je siyan mineral kwalba daya sai an tura kwalba giya ashirin a dauko ita kanta mineral din an mata baptisma da giya ko ka sha goga hakura ita kanta mineral din warin giya take sai dai mu sani bigila banda ciki muna kyau da san iya warin na waje ne kuka je siyan fiye wata zan ture giya an ture giya sannan dan dauko maka to ya za ka iya ka ce kana so a sa maka shinkafa da miya ce shi naman wani iri babban ko karamin karamin shine na saniya babban na bera kai kuma kai kai ka ganka da yan kudin ka da kauri ka ce babban aka ci bera da kiyaye ka da lasa to lasa ko lasa biba Allah dai haramta mana ce amma zucin shi suke yi da gaske to yace ka yi hakuri akan wahalhalin da ke cikin al-idlaj al-idlaj shine as-sayru fil layli tafiya da daddare ko cirata daga wani wuri zuwa wani wuri wa firrawahi kuma ka yi haƙuri akan tafiyar da ake yi da yamma matafiya in asuba ta tinkaro sai su ɗaura kayansu da sun yi sallar asuba sai su kama hanya a yi ta tafiya har sai an zo wajen azahar sai a tsaya sai ya ci abinci a yi wanka a yi haɗa a zuhur da la'asar in aka gama wajen ƙarfe uku rana ta ɗanyi sanyi sai a sake daurawa dabbobi siddi wannan tafiyar safe ita ce tafiyar yamma ita ce arrawa ita ce za ta zo har ta haɗe da idlat tafiyar dare yace wa firrawahi kayi hakuri akan wahalhalin tafiyar yamma ala sa'at duk wahala ka dage kai wa Allah da'a wal bukuri kai da tafiyar samma koma dama akwai tafiyar safe tafiyar yamma tafiyar dare yace la tadjiranna wala ya ajiska matsalabuha kada ka firgita kada kuma ka gajiya wajen neman abin da kake nema ko duniya kake nema kai da gaske wata gifi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya yasa zaga suna cewa daga cikin rukunnan talauci akwai kasala akwai yawan bacci akwai tsoro tsoro fa kowane iri ko tsoron zuba jari kake kai ba za ka yi arziki ba haka za ka kare dan wannan karamin jarin shahada ake yi shahada ake yi ka lodo alewar kano irin buhun nan a ciko tirena a shiranin za a fara ruwan farko kai ko baka gyara da ba ba ka zan kuma digo goma zai narka ta haka za a baka da ita a gongo a ce bata kai tiya ba da ta kai tiya shuga ba eh wani saddabar aka samu wanda ya kumbura ta to in ka san me kake babbaga a sake so ko kanta ne ina ni da wannan alewar har abada to shikenan sai ka koma kiwon shanu sai ta yi kekiya a biyo ka har gida na maka bindiga ce dora ta a mota ce mata ta hau ka rika nagge hau kila ma ka ba ta suna baturiya hau to matsa maka sai to kace Allah ya sauke mu lafiya ce to Allah ya sauke ku lafiya kai da kudin ka ba nan ma ka ne ka bar kiwon shanu duk inda ka je to in dai ka zama da tsoro ko bacci ko kasala a to wannan talauci kuma an haɗi kenan to yace karka rika karaya karka rika tsorata karka gajiya wajen nema falhammu damuwa yatilifu bainal ya'si wad dajri yana bacewa tsakanin yanke kauna da tsorata in baka yanke kauna baka tsorata ba kokarin da kai zai kai labari inni ra'aytu wa fil ayyami tajribatan yace ni na gani a cikin rayuwa ta yau da kullun akwai gwaji kowane ɗaya a cikin mu zaka ka haɗu da abubuwa na gwaji na rayuwa yace lisabri aqibatun kuma game da haƙuri game da haƙuri in kai haƙuri akan duk abin da Allah ya gwada ka akai to yace akwai aqibatun ƙarshe mahmudatun asari wanda take abin godewa ƙarshen zakai ƙarshe mai kyau zaka ga al'amura sun tafi inda kai haƙuri yace wa kallaman jaddafi amrin yuhawilu yan kadan ne zaka ga sun dage cikin al'amarin da suke nema wastashaba sabara kuma suka abokanci haƙuri suka yi juriya illa faza bizafari face sai ya dace da abin da ake nema waɗannan baitukan za ka same su a cikin uddatu sabiri wa zakhiratu shakiri na bunu da qayyim yace kala yahya ibn mu'az yahya ibn mu'az yace yabna adam yahya ibn mu'az ya rasu hijira na da shekara ya rufe hijira na da shekara 258 mun mutu maganganun shi sun fi 20 a baya ko kusan 20 mutum ne zahiri kwarai da gaske to yana cewa yabna adam ya kai dan adam talabta duniya ka fa nemi duniya talaba man la budda lahu minha irin neman mutumin da ya san ba makawa sai ya samu duniya zai iya rayuwa haka muke neman duniya kai ka ce ita ce asali yace wa talabtal akhirata ya kai dan adam kuma ka nemi lahira talaba man la hajata lahu ilaiha irin neman wanda bai da bukatar ta neman wanda bai da bukatar ta yanzu ga wani hekta guda ta masara sai an shuka an yi noman farko an sa taki sai ya fita harkar gonar saboda ba ita yake jira ba wani kuma fegi daya kullum sai ya ziyarci wurin har goyen ya kirga saboda shi wannan ya san ita masaran nan fa ita ce shi shi ko wancan ba ta ita yake ba da ya karkada ya tafi ture ma shi sai ranar da ya burawzin ya ga yana ruwa a Najeriya sai ya tuna gonar shi bayan wata hudu masara ta lalace to wasu mu muna neman duniya a matsayin wai in ba ta ba rayuwa in mun zo neman lahira sai mu ga to ita lahira fa fulambi ce fa ita lahira fulambi ce in dai ka samu duniya wai ko mutum bai samu lahira ba a'a yace to akasi ne mu nema lahira a matsayin ita ce labudda lana minha amma duniya ko da ita ko ba ta tunda da Allah ka daura yar ma ciki muna da abinci a ciki wa duniya kad kufitaha mala yahya ibn mu'adh yake cewa kaga duniyan nan wallahi an gama maka komai game da ita komai an maka wa illam tatlubha ko baka neme ta ba ai ka sha ganin mai sana'a da yafi mai sana'a goma abun a hannun Allah yake wal akhiratu bis talabi minka tanaluha ita kuma duniyar nan fa sai ka neme ta ne kadai zaka iya samun ta fa aqil sha'anaka dan haka ya kamata ka hankalci al'amarinka ka dawo cikin taitayinka in ba haka ba to zaka iya shiga wani irin yanayi al'amura tarin cabe maka wannan nasiha ce mai kyau da shi wannan bajimin malami yayi kuma ya dama yana da maganganu masu yawa irin waɗannan saboda mai da hankalin shi ga abin da ya shafi zuhudu zuhudu idan mutum zai nema duniya ka neme ta saboda sunna ce ta rayuwa ba za ka zauna ba amma bayar da ita ko samunta ko cin gajiyarta wannan kuma wani abu ne na Allah kuma cin gajiyarta da kake hararowa fa a matsayin fa na hajiyat ne da tahsiniyat amma duk wani abu na lalurar rayuwa to Allah ya riga ya wadatar maka Allah ya riga ya wadatar mana shi yasa zaka ga mutum bai da komai zaka wani ya miƙe bara ya rika cewa mu wallahi jama'a ce make ni sai ai saji a gidana ba ai girki ba bara fa shi yazo yayin wannan bar bana ma kuma shine ya bai mutu mutu ba zai mutu ba akwai abin da yake ci ba bai fade ne bai faɗe ne amma akwai abin da yake ci sau da Allah bai kaddaro rayu ta kare ba lallai zai samu abin da zai ci da zai iya tsayar da ƙashin gadon bayan shi da shi kuma rayuwar shi za ta iya ɗorewa da haka to yana ga saboda yanayin lokaci sai mu tashi akil habib cikin bayanin da ya koro na na yadda za mu yi mu'amala da ita duniyar da yadda ba za mu saki jiki da ita ba don haɗarin da ke cikin haka sai mu da kusa anan fasu yana kan za kuma hamdika Thank you.